سيدنا محمد مصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kamar yadda bayani ya gabata malam yana hanya kuma gashi Allah ya kawo mana shi lallai malam kai tsaye inda kana neman sunna da kanta insha Allahu ta bayyana a nan da izinin Allah don haka abin da ake so kowa ya natsu ya saurara kwarai da gaske lallai malam ya kunso mana muhimman abubuwan da inda za mu rike su to insha Allahu duniyar mu za ta kyau kuma lahiran mu za ta kyau muna roƙon Allah ka amfanar da mu da abin da zai isar mana da shi don haka mai tambaya kamar yadda aka saba zai rubuta ya aiko da shi ko kuma wanda ba za su iya rubutu ba bayan malam ya kammala ga baki ɗaya sai ya ƙoƙari ya tambaya kai tsaye idan an ba shi izini ubangiji allah ka taimake mu malam assalamu alaikum wa alaikum salam to kai wannan katuwa murya zan iya kuwa to bismillah rahman rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna safiyar ranar alamis ko sha uku ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da sha hudu ga watan tara ga watan hudu shekara ta 2022 na baturi mun haɗa wannan masallaci mai albarka don gabatar da wa'azi a wannan ga 'yan uwa mata a wannan masallaci namu wanda kusan dama duk shekara ana gabatar da wa'azozi a wannan masallaci mai albarka kuma an ba wato topic maudu'i da za a tattauna cewa kalmar tauhidi wato abin da ya shafi tauhidin Allah maɗaukakin sarki muna fatan Allah shige mana gabai mana jagoranci taliki na farko da wannan bawan Allah malam Umar ya faɗa cewa wane ne wane ne in sunna a almajiri ne cikin almajirai na wannan gari ko ba haka ba ya zo ƙarar da 'yan uwan shi almajirai ɗaliban ilimi ko ba haka ba da haka ba wani mutum ne na daban ba yawa almajiri ne zo da dan abin da ya saba abin da ku saba ji ne za a tunatar da 'yan uwa ne akai insha Allahu ta'ala sannan na biyu kuma muna ba da ƙurin tsawon jira da aka yi na ba a fara wannan karatu da ruba da aka za mu ƙoƙari iya kai mu ga mun takaita bayanan duk da mawdu'in yana da faɗi amma za mu ga mun ƙoƙarin mun takaita wayannan bayanai gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mana kalmar tauhidi da aka zaɓa mana ta zama ita ce abin da za a tattauna wato in an ce tauhidi ita kalmar tauhidi larabci ne larabci ne sannan an ce tauhidi a larabci abin da ake nufi kaɗaitawa domin kalmar daga wahid to amma asalinta a filinta wahada ne in an ce wahada shine ya mai da abu guda ɗaya in an ce wahidu yana ƙoƙarin mai da abu guda ɗaya tauhidan shine masdarin ma'ana maida abu ya zama guda ɗaya wannan a larabci kenan to in an ce tauhidi abinda ake nufi shine kadaita Allah maɗaukakin sarki a cikin abubuwa guda uku kadaita Allah maɗaukakin sarki a abubuwa ko kuma wurare guda uku shi ake ce tauhidi in kai wannan gaba ɗaya ka haɗa soje ɗaya to a wajen malamai shine ta ce kana da tauhidi ka yi tauhidi in nan ka iya kadaita Allah a wani abuwa guda uku za mu zo mu ji idan da za ka ta Allah abubuwan guda biyu a guda ɗaya sai ka kauce to ba za ce kana tauhidi ba ballantana a ce a guda ɗaya ka ta Allah sauran biyun kuma baka yi ba ba za ce mutum na tauhidi ba za a ce kana tauhidi ne kuma ta a ce za ka samu falalar tauhidi za ka samu ladan tauhidi kamar da mu zo mu karanta da akai da ke ciki idan ka samu da wa'annan rukunai guda uku sai ka samu daka yana da mahimmanci sosai mu fahimci waɗannan rukunai guda uku ɗin wanda za a faɗa insha Allah ta'ala sannan shi tauhidi kamar da kuke ji ɗin nan yadda za a bayanin ga yadda suke yake ginuwa to akwai kuma wasu abubuwa da suke zuwa suna rushe shi gaba ɗaya ko kuma su gure shi abinda suke rushe tauhidi gaba ɗaya shi mai tauhidi za ce da shi musulmi mumini dan aljanna ina fatan fahimta idan ka bari kuma wani abu ya rushe tauhidin gaba ɗaya to wannan ya zama ba musulmi ba ba mumini ba kuma ran lahira wuta zai tafi ina fatan fahimta kuma ya tafi zai dawo ba to amma akwai abubuwan da kuma su ba rushe tauhidin suke ba amma suna bi su gure shi ne to in wanda ya ɓaɓɓagure ɗin nan zai iya shiga wuta amma rahama Allah da wasu abuwa zai a tsamala shi dai ko da ɗan wata ɗaya ko sati biyu a wuta ko shekarun da Allah ga ɗiba masa gwargwadon ɓaɓɓagurewar da ƙarshe saboda akwai asalin tauhidin Allah zai ciro shi dawo da shi aljanna da haka da kyau fanci wannan za mu ɗan tattauna abubuwan gaba ɗaya insha Allah ta'ala tauhidin abin da ke rushe tauhidin sannan kuma abin da ke ɓaɓɓagure shi sannan kuma akwai abubuwan da suke boosting abin da suke ƙarfafa tauhidin ke zama ya ƙarfi su ma za mu ji su in allah ya sauƙaƙe mana lokaci allah samu dace na ɗauko littafin kitabu tauhid na muhammad ibn abdulwahab wanda ya zama dan ya zama matashiya na wannan karatun gaba ɗaya na san watakila an sauke shi ma a makarantar nan ba so ɗaya ba amma dai shi ne zama wani matashiya a kan wannan abin amma bayan mun gama bayanai ɗin jama'a yana da kyau mu sani cewa allah ya aiko annabawa da yawa allah ya aiko annabawa a cikin ƙur'ani ma allah ba mu labarin annabawa guda nawa ashirin da biyar a ƙur'ani ma kaɗai allah ba mu labarin annabi ashirin da biyar annabi ashirin da biyar ɗin nan ba wai a rana ɗaya aka turo su ba a zamani bayan zamani ne wannan yi zamaninsa ya wuce bayan tsawon zamani allah turo ni ya wuce kun fahimta? to allah ya turo annabawa da yawa sannan a cikin banu isra'ila ma a rana ɗaya akwai wanda allah annabi ya ba mu labari cewa rana ɗaya banu isra'ila kun san banu isra'ila aiko? eh yahuda da nasara ko? to a rana ɗaya kun san in kangararrun mutane ne yahudu da sara a rana ɗaya sun kashe annabi guda arba'in arba'in rana ɗaya allah ce wani tashi kai wa'azi ya tashi wa'azi su kashe wani tashi kai wa'azi kira tauhidi su kashe a rana sun kashe arba'in na faɗi wanda kusan yawan annabawan allah amma a ƙur'ani guda ashirin da biyar aka ba mu labari sai ki san kenan akwai wasu da yawa cikin annabawa ɗin ina fatan fahimta wayannan annabawan menene asalin aikin sun zo yi in sun zo duniya sun zo wajen mutane mai aikin da suke yi mai purpose mai primary assignment ɗinsu shi ne magana tauhidi ɗin nan primary assignment aikinsu babba mafi mahimmanci shine su karantar da mutane tauhidi don haka lokaci ba zai ba mu ta kawo ayoyi da yawa ba amma idan kika ɗauki suratul hud da yunus da shu'ara da araf wanda ke da allah rinka ba mu labarin annabawa duk wani annabi da ya zo abin da yake cewa ya qawmi budullaha malakum min ilahin ghairuhu ya dangina ya ƴan uwa da zo na muku wazi ku bauta wa Allah shi kadai ku sani ba ku da wani abun bauta wanda na gaskiya bisa cancanta ba Allah ba kun ga da annabi Nuhu yazo haka yi musu wannan wa'azin ce ya qaumi abudullah malakum min ilahin gairi shine annabi na farko da aka aiko manzo na farko da yazo wa'azin da mutane kenan ku bauta Allah shi kadai ba ku da an bauta bisa cancanta in ba shi ba annabi Nuhu sai da shekara nawa dubu ba hamsin yana wannan wa'azin abin da ke kira kenan shi annabin ba fai cewa ke ma a ringa cika mudu ba mata su yi mazajen su biyayya mazaje su kyautata matansu ba ta wannan ma ake ba abin da ake magana kawai shine yanzu maganar mene maganar cewa a fahimci Allah a fahimci haƙoƙin Allah a bauta Allah shi kadai abin da Nuhu ya ƙara yau shi kenan a ciki shekara dubu na ɗaya ba hamsin fa shekara dubu ba hamsin kai an sha wahala fa kuma wai ka ku ɗauka kyale shi aka yana wa'azin suna mai duka faƙultu ta gafiru rabbakum innahu kana gafaran yursili sama'a alaikum midirara wa yamdilkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum alam har zuwa inda yaje yace la ta sai suka ce kai a da mai bore ma aka je aka ce kai nuhu yazo muna da magana in ke ce zaki zaki zo da sauri ko kin dauka za su amsa ne ko suka ce nuhu e barkaji mu abinda muka gane shine talauci ne dame ka kai talaka ne mabiyanka talaka ma na rakatta ba aka illal ladina hum araziluna ba wanda suka bi ka sai matsiyatan mu bayan ra'ayi masu tunanin ƙauyawa inna zunnaka lamina ka muna ganin ƙarya kawai kake kai jama'a abinda muke so da ku shine la tazarunna waddan wala suwa'an wala yagusa wa yauka wa nasara aka ga mai tokaji abinda muke conclusion kenan ba za mu bar gudda ba ba za mu bar suwa'a ba wala yagusa duka wayannan gumaka ne fa su za a ci gaba da bautawa kaji ko na fatan fahimta to da annabi nu ya ga yayi yayi shekara 50 shine sai ya ce bi ma khadi'atihim ughriqu fa udkhilu saboda wannan dan karan aikin nasu Allah ya tsine musu aka kashe su aka sa ruwa ya bulbulo ta ƙasa na sama ma Allah ya ce qila Allah yake cewa Allah ya ce sama ta zubo da nata ruwa ƙasa ma ta bulbulo da nata ruwa haka Allah ya mutane annabi nuhu saboda menene saboda mene wasa da tauhidi saboda sun ki tauhidi sun isi yadda a bauta Allah shi kadai Allah ce kawai ƙasa ta suna kallo fa kaman wasa kana ɗaki kawai su garbul bul bul can ya fito bu kawai ha sama kuma can hadari ya ɗauka sun sauka ruwa ne damana ta sauka ina ruwa kawai kamar da bakin ƙwarya zuba yake kawai ƙasa ruwa sama ruwa kawai madadin su ce nuhu e wallahi mun tuba la ilaha illallah wa annaka rasula amma saboda kafirci ya zauna a zuciya sun yadda shedan ya masa fitsari aka haka suka daure kawai suka ja burki sai wannan je dauko ya dauko me yake da suna motar shi zai gudu wanne kaza ba mu guduwa duk inda suka je ruwan ne wasu suka shige jirgin ruwa wani kuma na gani ya iya iyo akwai wasu manyan duwatsu a garin wasu ka ruga da gudu suka yi duwatsun akan mene akan tauhidi kan tauhidi wannan abun ya faru haka suka yi wannan abun Allah yana wannan ruwa na ta zuwa nuhu dama da ya masu wa'azi shekara dubu ba hamsin ɗin suka ƙiji mai fara ƙarshe da ya masu wannan addu'a rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara ya Allah kakkaba mutum ɗaya cikin kafaran nan kaf a gama da su Allah ya ce to an ji wa'azinka yanzu abin da je ka gina jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa annabi ne je ringa saro itace yana sassaƙa yana fidda katakwa yana gina jirgirwa sai suka fara mai isgilanci idan suka zo wucewa suka ce nuhu a to wa'azi kuma ya ƙare kenan koma kafinta to ai ni ma akwai kujera ta ta lalace in ka gama ka zo gida na akwai aiki ai da wannan ka fara tunda kai arziki amma ka tsaya shikenan ka sai sai musu da ka cika musun tsaya ka sa aka ce masu haka ake ce masu wazi sun cika masifa sun cika abin ne iya yi sun cika gwalangwaso malamin nan ko malamin nan ta cika iya ita ce ta nuna kowa ta fi kowa tsoron Allah ko ba goge ce malamin ku mata ba ana faɗa yawwa ce ta fi kuwa tsoron Allah ita wannan ai attaqawa ha huna wadda ta yi islamiyya kenan sai ga ta ce malamar ai attaqawa ha huna tsoron Allah a zuci yake ko ba faɗin haka to ai in tsoron Allah a zuci yake labudda a ganshi a fili ne haka ne ko haka ba cikin mu tsakani da Allah akwai wadda ta zuba a dashi ba a bata ɗiba ba a ce kuma a dashin yayi ke wata uku kina zuba naira ɗari biyu da yi gazu ya ce ai asusun na nan to ina kuna ce kakki damu asusun yana nan kin ga katakon nan to kudin kina ciki akwai za ta da wani karatun ko kuma cikin waye za a ce damuna ta zo ya foda gona ya zuba kawai ya je zuba iri sai kuma ya ga wata ɗaya irin bai fito ba a ce ai tayi gonarka tayi kyau bayan ba ta fito ba amma in dai imani ne gaske akwai takawa hahuna labudda sai an ganshi a jikinki sai an gani a bakinki a tunaninki sai an ga takawa din nan komai sai an ga takawa din nan komai sai ya bayyana tsoron Allah nan in dai akwai shi a cikin zuciya din da haka kina dora kanki ne ke cewa a takawa hahuna amma ba a gani a ƙasa ba wai kare ma aka ce mai ana biki a gidanku yace mene mu gani a ƙasa amma ya ga kamas waje yadda ya saba ba abin na ce ana biki a gida shine idan da imani sai an gani a zuciya ina fata mun fahimta da haka kun gona aikan da kuke da musulunci yanzu wannan zuwa karɓar na akwai alamar imani duk wadda ta zo akwai alamar imani tare da ita kun sani saboda baya da za a ba imani ka bagadanki tun tashi sautin karfe hudu misali wata kirma ke tun mai girkin da asuba ce wadda ke zama ta baronsa tashin asuba kuloli sun hutar da su ina ba dan fahimta to girkin ma taliya ce hajiya wata ma indomi za ta babbar minti bai fafi an gama kawai shikenan ba irin yadda da kuke aiki ga aiki tukuru karfe ɗaya biyu an tashi an yi to sabanto an yi kaza da kaza Allah saka muku da alkhairi za ku gani aljanna insha Allah ina fatan fahimta su ma ɗin nan za su gani insha Allah amma sauƙi ne yawa yanzu kawai malam yawan indomi malam wata ban banda indomi ba abinda ta idafawa banda indomi in ka bata tuwo wallahi ka san irin tuwon ku na da da yamma za ka ji gari ko ina na ƙanshi kawai tuwo ne ake amma ƙanshi ya cika anguwa to mu aje wannan labarin ko ba dan ko ka ce a gyara ba zai gyaru ba ka ce sai an irin daɗin nan ba zai yiwu ba Allah samu dace ina fata kun fanci wannan abin alamar imani kaga mutum ya bar abin da yake na jin daɗi ya zo makanta tun karfe tara kuke zaune kuna jira a wajen nan tun tara tun takwas to in banda imani za a haka to alamar kina da imani ɗaya daga ciki shine a ga cewa kina bin Allah maɗaukakin sarki kina biyayya ga dokokinsa ayyukan musulunci alama ce ta imani amma ki yin aikin musulunci ki zauna kina abin nan ana cewa ji tsoron Allah ai tsoron Allah a zuce ki amma ga kinan fitsararra wallahi baki da imani imani ki very low yi ƙasa kina buƙatar caji sai an maki boosting tukuna na imani kaman da mu zo mu ji ko da ke lokaci ya ƙure mana Allah sa kun fahimta annabi Nuhu me ya faru da Allah ya sauko da ruwa suna mai izgilanci Nuhu eh wallahi da tintin kafintan kake wallahi da ba mu da matsala da kai amma ka tsaya kana ta musu na fa aka sarta jidalana kai mana musu ka yawaita kai ne amma ba komai shikenan ai ka huta mun huta me yake ce da su in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan kun mana izgilanci mu ma za mu rama izgilancin da kuke mana kun fahimta idan an wuce an ga wani suka dan iman da shi sai ana a tunkure mu wannan hular shi ya tunkure ba da dama ya ce uffan saboda kafirai suna tsafi a lokacin da Allah sako da ruwan sai Allah ce to ya ɗebi mutanen shi da dabbobi da kaza da kaza kowanne akuya da bunsuru tinkiya da rago komai jinsi ɗaya Allah ce sai kuma ‘yan mun suka imani ce hau jirgin amma duka duniya aka halaka fa kab sakamakon sun ƙi mene sun fi tauhidi sun ƙi kaɗaita Allah maɗaukakin sarki shi fa nufa fa magana fa a zuwa ai awo da kyau yake magana ba a zuwa ai wannan ba ta nan ba yana cikin umarnin shi shi ma amma abin da yake so shine sai da su bauta Allah shi kadai su haɗa su daina shirka kun fahimta suna yadda sun yadda akwai Allah fa mutane amanu ba ba sai da bane amma abin da suke gani da Yahud da Yagusa da Uka da Nasara ɗinnan su ma duk suna da tasiri suka haɗa Allah bauta Allah da bauta wa'annan to abinda nuhu yake fafutuka anan shine su aje bautan waɗannan su kadai ta Allah shine ma'anar tauhid din su zama shi Allah kadai ake bautawa shi da suka yadda su dai sun dage sai sun girmama waɗannan wudda ya wusa uka nasara kuma sai to kaga Allah bai an san wannan abu kuma mutane akwai inda ba mu an san kishiya ko ba haka ba mutane ma akwai da ba su an san kishiya ba wani mutum da zai auri mata a ce kuma suna tare da wani miji ba zai yiwu ba ina fatan fahimta ba da za a yi wata wani ubanta ya zama uban wata ya zama uban wani ba zai yiwu ba ubanka kwara ɗaya ne uwarki kwara ɗaya ce ina fatan fahimci wannan abin wannan ɗaya kenan annabi nuhu Allah a abin nan alaihi salatu wassalam haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mai shi ma da ya zo the same abin da yake na bautan Allah maganar tauhidi ya kare a wa'azinsa maganar tauhidin nan haka ya ta kiran mutanensa shi da ya je ma ya tadda mutanen nashi suna bauta Allah wani bangaren wani lokacin kuma abubuwan da ake bauta ma da yawa akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wata akwai kuma mene masu bautar taurari mutanen annabi wane ibrahim to sannan kuma akwai gumaka da aka ajiye a ɗakin bauta kuma da ana bauta masu dai sannan kuma a the same time kuma ana bauta wa Allah Allah bi an san haka ku fahimta Allah ba zai shi ka bauta mashi kuma ka bauta wani ba in dai ka bauta mashi shi kadai to za ku zo ga sakamako haka idan ka bauta mashi kuma ka hada ka bauta wani wajen to Allah bai amsa sai ce bai san wanda kai mai din ma da haka annabi Ibrahim da ya tashi yana yaro matashi da ya ga irin abin da suke yi kuma shi gashi ba littafi a hannun shi a lokacin amma Allah ya kinsa mai tauhidi kun san asali dukkan wani dan adam ana haihuwa shi tauhidin nan ne fa idan ga mutum ya bar tauhidi fa to wasu ka kaude shi fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw majisari kamar da annabi a cikin hadisin bukhari in kaga mutum ya zama bai hude uwar shi da uban shi kamar da shi bai hude in kaga ya zama kirista da za a haife shi ba kowa a lokacin tauhidi zai Allah kadai zai bautawa da haka da ibrahim da ya tashi ga suna bauta wa yana abubuwa da yawa sai ya masu dabara ranar masu bautar wata da wata ya fito a na ibrahim sai ya raka su ina za a je wajen bauta wata to masha Allah wannan watan fa shine Allah ku suka ce shine Allah ce ah hadha rabbi wannan shine nima ubangiji na suka ce eh a yaran na mun ga yana da hankali wannan hadha rabbuka ai ai wata akwai falala wajen shi shi ke ba mu arziki shi ke kare mu daga bala'i suna ta mai kamfen kun gane ba wanda ke wani abin sai Allah shi kadai kin ganki nake din nan idan ke mai kuɗi ce Allah ya maki ba wanda ya maki ko da wani ɗauko ya baki Allah ya mai da shi hanya ne kawai amma ba shi maki ba idan ki ganki talaka ba wanda ya sa ki talaucin nan sai Allah idan da ya ga dama ko mai zaki Allah ba ki talaucin nan ba shi da ku ga wani dolo ne ma gashi da tarin arziki bai ma iya kasuwar ba bai san da ake ba amma ya tara arziki kullun karuwa abin yake kuma da za ku zauna sai kai mai wayo inda gane Allah ke bada ko ba haka ba wani kuma ga dan karan wayan tsiya gashi ya iya kasuwa yadda ya kamata amma kullun sai ya je zai nemo abin da a ci a gida kun gane ashe Allah ke bada kenan amma inda wayo ne ko dabara ko karfi ai da ba haka za a yi abin ba to amma wancan sai suna ga annabi ibrahim cewa ai wata da ta- wata yana da falala yana da kaza yana kare su kaza kaza annabi ibrahim sai bi su zai mu tafi kun gane ka san kana so ka bu- wani lokacin za ka yi mutum wa'azi sai ka raka shi tukuna ina fata mun fahimta sai ka raka shi sannan sai ka samu gaba ka zabge shi sai da aka je tukuna ana tafiya ana nan wata rana ta fara fitowa sai ni wata da rana sai ce ina masu bauta wata aka ce ga mu ina watan nan ubangijin nawa da kuka ce din nan ina so dan roke shi ina da wata bukata ne suka ce to ai ya bace kuma yanzu ba zai fito ba sai dare yayi sai ce to yanzu ina da bukata yanzu ina yake in magana da shi in yi bukata suka ce to yanda dai ake kenan mu haka muka gada kaga ba hujja kenan sai ce to ni kam ni ba na bukatan Allah da za a neme shi wani lokacin wani lokacin bayana ina neman constant Allah ne wanda yana nan ko da yaushe ce to ni ne kan ba ruwana ku dai da kuke bauta wani abin ni dai ni ma ba ni ba ku ba kuma abin da kuke bautawa suke zugum ya ce bari dai wannan na ranan tun da ita ta fito karara ban kuma wajen shi sai je samu jama'a masu bautan mene rana to wannan fa shine suka ce ai rana akwai falala akwai zafi in bata fito ba shuka ba za ta yi ba wane duk suka ga mai falala sai ce to aje Ak- ya raka su sai da aka tafi rana yamma ta yi rana ta faɗi da dare sai ce to ku kuma na neman Allah da ce mu ɗazu zan roƙe shi yanzu suka ce to ai matsalar shi kuma yanzu ya ɓace wannan Allah wata Allah rana to ce to yanzu ya za a da ke suka ce to sai ka bari sai kuma ya ce to ina da matsala yanzu fa ina fata fahimta sai ya ce shi ma tun da ya ɓace ba na yi da shi duk sai da ya ƙure su a haka da wayau ina fatan fahimta sai ce to ya ku ƴan uwana dangina wallahi gaba ɗaya ne baran baran da ku haka Allah faɗa cikin sautul anbiya ko yace da su mene inna ni bara'u mimma tushrikuna cikin zukhruf ni ba ni ba abin da kuke hada Allah bauta Allah da shi ina fatan fahimta wannan na bi shi an ce ya bace wancan ma ya bace wancan ya bace to wani za a rike sai ce to na koma ga Allah wajjatu waji ladhi fatara samawati wal ardi na koma ga Allah wanda shi halicci sammai da ƙasa da ranar da watan da taron duk shi halicce su to wanda ya halicce su din nan na aje su na koma wajen shi guda ɗaya kun fahimta sai ka- sai aka ce to kai abin da ka zaɓa kenan haka ba yi tafi su gradually ran da za a je bauta gumaka din nan akwai rana ta bauta gumake na na gaba ɗaya har ya bi su sai ce kai iblisa kim ina jin ina jin akwai matsala sai ya dawo ya samu gumakan da ake aka sa a gida a a ɗakin bauta haka temple ya zo da gatarin shi lafiyayye malam ibrahim ya bi su ya ringa sassara gumakan nan ya daddatsa su gudu-gudu zaka faja alamun juzazan da ya gudu-gudu da su sai bar babban katan sai rata mai gatar ina fatan fahimta da aka zo sun dawo sun aje masu abinci wani aka zo gunkin fa wasu aje gunki wai sa albarka abinci Allah karba mu da bata mala katako ka jama'a kai kuma gode wa Allah fa wallahi tallahi mun gode Allah da yawan musulmi to amma me kai bata wannan abun gashi katako a gaggara shi a ce wushi ne Allah eh ha gaba bata kenan mala wai kuma har saboda kai soko ne sai ka zo ka aje mene abinci wai sa maka albarka to kai in banda kai ina ka taban ina bakin yake to kun san abin da ke faruwa galiba waɗannan bautar ko akwai shaidan tare da ita suke zuwa sai su dan tsakuri cokali ɗaya nan dan tsakura dan su batar da mutane ina ba ta fahimta da haka wawan idan zo ga ko an dan ci cokali biyu na sai ce tun ai Allah ya sa albarka wai Allah ka tako nan ko shaidanu ne da Ibrahim ya zo sa kafin ya sara gumakan sai ya ce da su to Allah ta akuluna an aje muku abinci ku ci ba ku ci ba ku ku gumaka ku ci mana magani shuru ba magana ina ba ta fahimta da ya ga haka kawai shi kenan sai ce to ba ku da amfani ya daddatsa su gudun gudun sai aje baban sai da aka dawo aka zo aka samu gumaka an daddatsa su shine sai aka ce to man fa'ala hadha bi alihatina waye wannan dan karan aiki ga allolin mu kajifa hajiya baki bata wajen nan ba kai da wanda kake nema ya kare ka in bala'i ya tunkaro ka ko yau ga bala'i za a gutsu da shi ya kasa kare kanshi to ta zai kare ka ina fatan fahimta idan su allolin gasu nan da yawa sun kasa taruwa su duka su fada da mutum daya don ce man lafazi da mutum daya waye wanda fa'ala fi'il madin kaga fa'il marfu'i damir musa ta kaddu huwa mutum daya ne kenan waye yayi wannan dan karan aikin mutum daya kenan su duka goma kan sun kasa kare kansu akan mutum daya kuma yaro ma mutumin ina ba ta fahimta da kun ga da bata take kenan shi sa wannan shehunan da ake cewa suna kare mutane suna wallahi ban taba wannan dariƙun Allah shirya dai wai akwai wani mutum Ibrahim Yasi ai kun san Yasi in Ibrahim Yasi wanda ake manna hoton shi ne kaman ya fito takara haka ne ya wani gurgur da idanu haka yayi irin zanen irin askin nan na yan yan America din nan an dan bongen mu dan ziriri haka an abin nan ba ku gane Yasi ba kuna jin shi aiko ba ku ganin hotunan shi a wajen mutanen kuna ganin hotunan shi wajen 'yan ɗariƙu za ga sun manna a gidajensu har almajira gansu suna ɗan gajere da ake haka kun gane ana rataya a wuya wai ma'anar shi wannan wai maganin tsautsayi ne wannan shi wannan karkadar yanzu ka gama za ka yi yaga ka jefa ba wata matsala ina ba ta fanci abin nan ko shi ba in ya gaje faɗi jefar da shi zai wallahi akwai matsala za ka je ka samu da da ban fahimta ba sai ka je shagon mutum a kasuwa sai ga mana hoton in yasi da na ɗauka ko irin kaman ka san mutum na san mutum sai sa hoton shi don da mu zo magana kan hoto domin shi ma hoto yana ga cin abin da ke sassare tauhidi yana ga cin abin da ke ɓaɓɓagure tauhidin mutum hoto hatta wannan mutanen annabi nuhu da kuka ji an ce yahuda wa ya gusa wa nasara kun san daga aka fara bauta musu sanadiyar hoto ne wallahi sanadiyar hoto ne asali bari mai da ku baya za mu dawo kan magana annabi ibrahim din asali wa'annan mutanen da wudda da ya gusa da ya uka da nasara wa'annan mutum sunan mutane ne kage ba ce ibrahim da isma'ilu a suna irin kabilinsu ne kuma kuma na da muna da sunan kabila yanzu ne bace ko akwai kande akwai ta'alla akwai sale duk ga sanar dai sunaye na gargajiya da ko ba haka ba da Allah da kira sun wata ayi hakuri ina fatan fahimta yawwa to wayannan sunayen mutane ne asali bayan tafiye annabi annabi wake da suna annabi adam annabi riza ya tafi akwai sai da mutanen kirki ne kowanne cikin su shi wudda din malami ne a tajiri mai taimakon mutane kun gane yana taimaka masu wance mai matsalaki wallahi tallahi kayan ɗaki ne ne ko kuma yaro bai biya kuɗin makaranta ba je ki biya wannan fa abinci da kare ga buhu biyu je ka ɗauka wannan fa zan aure da yara je ka ɗiba haka mutanen kirki ne sai zama sun ga mutuwa one by one haka amma ko ne akwai majalisin shi sai mutanen gari suka mene suka samu damuwa ko domin irin waɗannan mutanen kirki in suka tafi ai za ka damu to sai shaidan sai ya lallabo sai ya samu yayan sai ce to ku waɗannan mutanen ai da kun zana hotonsu kowanne a majalisin shi aje shi ta yadda za ku ringa tunawa da su kuna masa addu'a kuna ja munin ce shawarar me ya ba su shaidan a farko a zana hotonsu a ina a inda suke aje saboda mene a ringa tunawa da su ana masa addu'a sun ji matakin farko da shaidan ya bi da su kuma in ba ilimi gare ke ban dan Allah ai za ga wannan kamar shawara ce mai kyau hmm haka ne ko ba haka ba yawwa yanzu ba ana gina masallaci a ce masallacin albani masallacin jafar ba saboda a tana ta masa abdu'a kaga suna ne wannan ko ba hoto bane shikenan sai mutane suka zana hoton wudda aka kai majalisin shi aka aje ya gusa aka je aka aje nasara aka je aka aje da mutanen Allahu akbar Allah sarki alaji Yahuza ya gusa Allah sarki alaji Nasara Allah ji kanshi Allah ji kan maza ana masa addu'a kuna jin wannan waɗanda suka san tarihin mas'alar sai suna mutuwa gradually ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da aka tafi aka tafi sai ya zama sai yara ne suka taso yanzu waɗanda suka san suwaye wa'ancan duk sun ƙare shi kuma shaidan matsayaci yana nan sai ya lalbo sai samu wannan yaran cewa to ku ai wayannan mutanen daga an sa hoton su kuna ganin iyayenku ba su da hankali ka kafa hoton su ka ce a ai iyayenku abin da ke faruwa idan wani bala'i ya faru ko ana neman wani abu na arziki su wayannan waliyai ne da gansu na kusa da Allah ne ku kazamai ne ba za ku iya wajen Allah kai tsaye ba ku dan lallaɓin iyanku suna zuwa ne sai su roƙe su su ma sai su roƙa masa Allah sai a samu buƙatar da ake nema kun gane wayan da ya musu eh yanzu bai ce kai tsaye a masa mene ba a yi masa bauta amma fa ya raba su da Allah ya haɗa su da wayannan Allah sa kun gane eh shi kenan sai suka ce eh haka ne ko mu kan mu bayin Allah mu ina namu sai suka fara zuwa in ana fari ruwa sai ce ya gusa muna roƙonka ka roƙa mana Allah Allah ya mana ruwa kun gane ana na ana na an tafi haka suna zuwa suna kai kokansu wajen ya gusa da nasara sai aka wayi gari kuma wata ran sai wanda suka kare su ma sai wasu ka zo sai ce to ai ba ku sani ba ai iyan kuma suna bauta wannan ne shi kuma sai su kai bukatun ku wajen Allah sai shi da kaji asalin na kuma ana bauta wadda ya gusa da nasara din kenan wannan matakai uku kenan ya bi Allah sa kun fanci wannan abin shi sa annabi ya hana yin hoto gaba daya hoto da kuke kallon shi nan da na tarihi ce eh bari mai hoto mun gama makaranta we a graduate saboda tarihi hoton tarihi ake cewa ko gama makaranta da hoto na biki ana biki a kashe nan a yi wannan ballantana wannan aikin banza mai suna salfi aikin banza salfi in kina son aikin banza shine salfi sai ga yarinya kawai ta je gidan mutane ba gidansu ba da ta ga gida mai ke ko sai dauki waya ta murguda baki ta ju shiu ta dauki kanta ba haka ake ba hmm? ko kuma ba ta wai ta dauki Qur'ani tana karanta kuma sai a dauka kuma ga mu muna karatun ƙur'ani wallahi bar ku ji bala'in ba ba fa yara mata ba ma ba wai 'yan yara samari ba fa har ta kai ga limamai da malamai suna irin wani abin wai liman wai da safe sai ce sai dauke hoton shi gashi yana shi da hudu ba yi wannan masifa jama'a to kun ga dukkan nau'in hotunan nan wala duka samu samu duka annabi yana cewa duk man sawwara suratan duk wanda ya wani hoto a nan duniya sai an kallafa mashi busa mashi ranar alkiyama a waya ki how many pictures kike da shi kina da guda 500 album ɗinki ko to wallahi za ki hura wa hotuna 500 rai 500 za ki hura masa rai haka Allah ya ce annabi ya ce wa laysa binafiqhi ko ba zai iya hura mai ran ba amma kuma za a ce sai ya hura masa ina fata kun fahimci wannan abin kuma illon da ke cikin hoto ma wasan iyaka yarinya nawa ne aka bata sakamakon hoto mace mata aure nawa ce auren ta ya mutu a sakamakon hoto irin waɗannan wasan iyaka hutun nawa aka yi asiri akan hoto ɗin kun san anan haka hoton ki kawai za a gani a ce kai wani yare ta haɗu ba shi kenan a ciccusa maki kawai tuttura kawai shi kenan fif ya dai kawai ki ji an ce zuciya ki an kaza da kaza ki ga kina neman mutum yana can da maturu hankalin ki ya koma can wajen gaba ɗaya ko kuma kin kusa yin aure ya gashi gasa ga wedding pictures ma abin nan me ne ke ce irin na tararen nan har hoto suke sai a sa shi kenan wallahi wata tana gani ta ji haushi shi kenan sai ke cewa auren ya lalace ko kuma wani ganki za ce a ji a sato wani yarinya kawai shi kenan ran nan wani bai kai kwana biyar ba wani kira ne yana wannan masifafa kai kai abin ma babu daɗin faɗa fa wannan hoton da mutane ke yi ya aure ta duka duka ba a yi sati da auren ba amma auren na nema ya mutu me ya faru kuma wallahi sandiya waya ne sandiya hoto ne kuma wai ya aure ta kuma shi kenan sai ganta kuma ta ci gaba da mene chatin da sauran samarinta ya ɗauka kuma sai ya gani a wance ya naga wani abin wallahi eh wacce kafin dai mai aure ce ga date kun san ita waya ba ƙarya bayan mun aure ne wannan hoton gashi lokaci kaza ga ranar kaza je kin tura mai mashin sai ya turo maki kaza har tana roƙon shi kuma ya turo mata da kuɗi ta sai fridge wane ne wane ne yes kuma ya turo mata da kuɗin abun bakin ciki ba tana ɗaukan private part ɗinta tana tura mashi fa gashi kuma ya gani farjinta ta ɗauka ta tura mai a hoto yara suna haka ba abin ya wuce ni kuke tunani ba ya wuce magana ɗauki hoto a murguɗa baki yanzu a yanzu malaman da da suka ba da sauƙi za su yi ga Allah abin da suka yi akan wannan abin wai sai wani malami sai ce maka eh ai hoton yanzu da ake magana irin wannan a zamanin a manzo Allah baya nan saboda menene ai hoto ana nufin wanda aka zana da hannu ne ko aka sassaka na'am a zamanin manzo Allah zane da hannu ake da kuma wanda aka sassaka kun bace wani abu to amma wannan na zamanin bai da hukunci ne to me ina za a sa shi duk abin da ke cikin wanda aka zana din nan da wanda aka saka yana cikin wannan ya mafi wannan ya mafi sauki abinda malam Nasiruddin Albani Nasiru Sunna ya faɗa cikin adabu zifaf din shi da sauran maga inda ya magana ta yin littafi silsila da'ifa da ya tashi yana magana hoto sai ce wa'annan fa kawai rashin kula ne domin abu ne aka samu modernizing kawai aka yi madadin da in zan zana hoton malama ladidi misali ba ma san wata ladidi anan ba misali kawai na ka zan zauna sai na ɗauko jan abin da ina ta yi ina ta yi watakila sai ka kwana kana zanawa yanzu sai aka samu na'ura da ta sauƙaƙe wannan aikin kawai ko ba shine aka yi ba kawai har ma sai ya fi fita fiye da yadda ni ina zan zana kawai shi kenan yanzu yanzu na iya multiple abin da yanzu guda ɗari ma zan iya hoton yanzu duk kawai su fito gaba ɗaya haka ne ko ba ka ba to bambancin shi da wancan duk ɗaya ne har ma wani ya fi haɗari in kuma sun ce aka ba kyau ba mai hukuncin sai da gunki haramun saboda ana sassaka shi ko yanzu idan ne na'ura wadda na'urar nan kawai abin da ke kawai zan rubuta mata ga yanda nake son hoton kawai zama ta ta mulmula gumaka ta fito da su shi ma ya halatta in siyar kenan tunda ba da hannu sassaka ba sannan illar da ke cikin hoto waccan da muka faɗa na bauta nazari a na bauta wanda ba Allah ba akwai ta a wannan ko ba ta a wannan so muna ganin cewa gashi in yasin nan wannan in yasin wasu faɗi sun mai sujuda ba ku taba gani ba akwai hotuna da yawa za ka je ka samu wasu goshinsu a ƙasa suna suna sun wasu hoton in yasin sujuda wallahi ba iyaka na ga wani hotuna ɗin goshi a ƙasa suna in yasin sujuda har wata mata na gani wai ita wai ita wai ita ma ko waliya me sunan suke ce mata ne ko sayyida sayyida dakin ta wata manzon Allah kirari wai akan gadanta manzon Allah kirari tana mai kirari sai kai dan Amina baban Zara sai kai wade da wade kaza kaza tana ta abun nan tana sai abun nan tana ta yi ta jama'a sannan kuma a gefe ga wani katon hoton inyasi wasu faɗi sun sujuda kawai sun shiru a wajen jama'a tauhidi ya wuce wasa kun ga hoto wallahi tallahi ku kiyaye shi Allah muna ga mu gaskiya dan kakki je lahira a ce sai kin hura wa adadin wani ke dauka rai ki rasa na kun san annabi abu ne kuma yanzu idan kin dauka kin manna daki mala'ikun rahama ba shi ko gidan ki ba fa duk gidan da ke hoto mala'iku ba sa shiga annabi ya faɗa hadisi na nan imamu tumi zaro tushe annabi ke cewa ai mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto a ciki da haka kina sa hotuna a gidanki to kin kori mala'iku rahama gidanki da haka wannan hotuna ku je ku tuba waɗanda kike da ikon kawarwa in naki ne yau ki masa allatsi ne a yayyaga su a ƙona su nawai ki gaba ɗaya ki dilitin kuma ki tuba sai kin tuba ban bakin haka ma Allah kafe mu abin da ne to shi kuma Allah cikin daɗin sha'aninsa mai yafiya ne kuma ina fatan fahimta amma in na mai gidanki ne mai wa mijinki soja ne yana so da an zo a ganshi yana fareti a ce eh ga kai kyau a can sai dai ki karantar da shi a hankali dan mun samu irin wannan ketsin ran da wani karatu da muka yi wata mata kawai ta ji wa'azi da ta fahimta kawai sai ta kwashe hoton mai gidan wani babban soja ne Allah ya rufe asiri bata kona ba kuma wallahi a wajen sai da ce masa karki in ba naki bane ke mace miji ne yake da karfin haka yace bai san ganin hoto a gidan shi ko ba haka ba ya kona ya kaza amma ke mace kina karshen wani ne da haka sai ki abin da ke naki jurisdiction din amma sauran kuma sai ki ba hankali aka ya ɗauka ya zo ina hotuna ta ce ai babu kyau na kwashe ya ce wa ya sa ki aka yi ta masifa aka yi ta masifa yadda tutai da wata mata ta je tana nan aka yi katin aka yi sulhu sannan ce in ba ta sulhu ba a zo a kira sannan mu je a magana sulhu nan tukuna to kaga wannan shi wa'azi akwai inda ake shi mataki mataki ne amma abin da ke iko akai in aka zo to ke baki hoto an zo bikin gidan ku ke ake baki hoto za ku iya kuwa yan uwa a hada za a yi hoto ki ce ke ba za ki ba za ku iya mana za ku iya ku mumine ne musulmai ne me zai hana yi kuma dai wasu na yi ce ni ba na yi annabi ya hana hoto ba zan yi ba ke ai malamai sun ce da sauki ba ke malam wani ya barki ce shi ya sani amma ni annabi ya hana ni ba zan yi ba malam wani ba zai ce kira lahira ba fa ta kan shi yake yi malam wani ba ha iya shi ce malam e yawwa ina neman ka kai ka ban fata zai ce ban san ki ba Allah ban san ki ba ba kai ka ce akwai kyau mana ga kana yi wancan ba ruwa na nima nafsi nafsi eh da aka kakki bai wa malam wane na yi da malam wane kakki ce kuma a wai duk gari ai ana yi dama mai Allah ce aksarun nas me yake cewa la yaqiluna mafi mutane ba su da hankali da aka kakki zama cikin marasa hankali ki ji tsoron Allah ki watsi da wannan abun ina fatan fahimta ko kun ga makaranta abin da yara ke ga ana ta hoto kala-kala hadda maza unfortunate da wasu hoto da daga wasu graduate suna hadda matan aure fa matan aure ga suna hoto da samari nan nan fc ba wani jefa ana ko ba a yi wani graduate ne sare ma ne sai ga wannan ta je malama zan da yan tafata sai ga ta samu da wannan saurayi an hada hoto ciwo an dauka fef an dauka nan da duka wannan wace lalacewa ta kai ga wani abin ya aka mata ka zama ba su da kishin kansu nan ne muku muhadara akan na na fatima ba ku manta ba na na fatima sai tana za ta mutu amma tana gani yaya za a yi da gawar ta mata kuna in ba ku manta ba ya za a yi da gawar ta kada wani miji ga alama jikinta ma a nan ne muku wannan karatun kada ma wani ga alama ta ce to ita ta mutu dai a samu shine aka samu wannan atamfar da aka akan sa a ɗalliba jikin mace haka dan wa ma zai mata wanka zai ta zaba tukura shi yasa aka lullube ranar Fatima aka kiyaye haka saboda a samu sutura kada wani ga jikinta wata ran annabi ya bada kacinci kacinci cewa wacce mace tafi alkhairi annabi sabai suka ce wannan ce macen take mai karatun qur'ani annabi ce baka ci ba wannan ce macen take iya kwalliya annabi ce bata ci ba kai wanda ta iya girki annabi ce ha aliyu ma yace shi ma ga aliyu mijin na na Fatima kenan shi ma bai ci ba ba wanda ya ce sai da Ali ya koma gida ce Fatima eh yau babanki ya ba mu kacinci kacinci dukkan mun fadi tace menene ce annabi ya tambaye wacce mace tafi alkhairi kun gane sai tace yanzu wannan amsa ce ba ku sani ba tace to dukkan mu dai mun fadi sai tace to ai wanda macen da tafi alkhairi shine Allah tarar rijala wala yarawna macen da ke a keɓe ba ta cakudayya da maza ba ta cakudayya da ita annabi sai fasa cin aliyu sai fasa cin abincin sai kuma ya ce rasulullah na gano amsa to menene da amsa ce Allah ta ce to ina ka samu sai ce Fatima ta gace yawa eh bada'atin minni tsauka ce daga jikina dama ina fatan fahimta to amma ku duban da ake muku mata kullun har da wani woman da aka kira muku akwai woman da ko ranan mata ta duniya suna nan kullun ce muku ake ku buta fight for your right mm-hmm. you should struggle eh? to aim for property. What man can do, woman can do even better. Abin da din namiji yi, mace ma za ta fiye da shi. Ki kwato ‘yancinki, kai ki zauna a danne ki a gida, ki zauna kaza da kaza, kullum gaya muku abin da ake mata. Ba muku adalci wallahi. Ba taimake ku ba. Yanzu an muku adalci a gaya muku haka? tsakanin da Allah tambaye ku da matan da suke zaune a gidajensu mazajen sun kare masu bukatunsu da wayannan da ke yawo a titi sun suna kwata yancin kansu suwa suka zama lafiya suwa suke karewa lafiya ku je ku samu waɗanda suke nan an matsa masu su ma wai zamani ya zo a sai masu mota sun ga kai yara makaranta sai ganta tana rawar jiki ai na yi mota duhu da safe ta ɗabi yara an jima ta dawo inda fa ta kwantar da hankali mijin zai ɗauki direba ne kawai ko ba haka ba ya ɗiba da safe ya kai ya dawo da tana kwance a gida sai dai ta karatun ƙur'ani ta kanta ishimawi in ta gama ta sa malam wane ta sa wannan tebaccinta ta girki mai lafiya ta share ɗaki ta gyara gidanta fes yana duk wanda ya zo ta abin nan amma yanzu a gurguje da sassafe mijin na gaggawa zai fita ita na gaggawa za ta fita su fita gaba daya sai a bar gidan haka nan sai wace a gida sai nani ta nana masa masifa a gidan kuna fanta wani lamari din bayan shekara ɗaya motar ta bubbuge ta gaji ta gaji eh to yanzu gaskiya kamata a samu zai ce wallahi ba zan samu direban ba ina fata kun fahimta sai ga duk wahala suke sai ga mace ta je mun karanta a firamare da secondary irin wannan karanta za ga mace a makaranta za ta je tana teaching a secondary school sai ganta in ta zo in headmaster ya zo ko principal sai ta dariya tana murmushi morning sa tana wani karairaya ya ce mata mene kuma idiot stupid tara serious and serious abin nan employee ta faɗa tana sorry sa jikinta na bakarkata ina mutunci a cikin wannan lamarin amma a gidan mijinta ne ce mata stupid me za ta ce ni ni ka ce stupid to a gidan mu ka ɗauko ni ka biyo ni gida bari ka gani ko ba haka bane ba dan Allah an taimaki mace ko an wulakanta ta a wannan abin Allah da ya halicce mu jama'a ya raba mu fa yanzu ku kaddara dan Allah ce namiji zai ɗauki ciki a gan to ya za a yi da sarkokin harkokin rayuwa kenan wa zai faskare kenan da wannan katon cikin aiko dan zai mutu kafin ma ya fito haka ne ko ba haka ba idan ana yakin soja ai kundin bala a juya bindiga ai harbi yau za ka ba mace wannan aikin ba aikin ta bane wannan ku daina ganin abin an cewa ga wata nan tana ana ta bijinta ku kalle ta kike ka san ƙarya ne ma fim ne kawai da haka jama'a ƙarya ne kun gane ko ku bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara maku za ku zauna lafiya don haka iyayenku sun fi kwanci hankali sun fi imani sun fi tawakali ga Allah suna zaune lafiya da imaninsu a lokacin da wasu kuma suna nan sun ce sai sun fighting for their right suna cikin wahala sai ganta a ce wai wance sadiya wance ana da mitin da ita a ina a kaduna saboda wai na na abin nan da kun ba shi kawai haka ba malam ko kwankar na ta destabilizer din maganan nan ina fata kun fahimta to a gurce dai bari mu ƙara mu tafi can inda muka nufa din wannan dubratse ne kawai a cikin wannan wa'azi da ake yi amma mu koma kan annabi ibrahim a.s. kun ji dai asalin bautan gumaka ta samo asali daga ina daga hotuna da raka ku ji tsoron Allah ku je ku ku ciccire waɗannan hotuna kuke da su a gida ku tuba ka ku ƙara ɗauka Allah samu dace sannan a rai Ibrahim Abuja mun ji cewa sun kira shi aka ce mun ji wani yaro ne yana cewa gumakan nan ba su abauta masa ba a kawo su aka zo da Annabi Ibrahim tab zaki iya wannan karfin halin kuwa zaki iya ke mumuna aka zo da Ibrahim aka aje shi gefe kai Ibrahim eh ga mutanen gari an haɗu ga sojoji da bindiga ga 'yan sanda nan da motoci ana jira ibrahim a mai hukunci ibrahim kai ne ka sassara gumakan nan sai ce a babbansu ne amma ba gagatari nan a wayan kuwa ko da hankali ne hala sun mai laifi ne ƙananan allolin kun gane ƙananan allolin sun mai laifi ne suka tsaye sassare su da haka ku tambaye su fas alohum in kanu yan ɗiƙuna in suna magana ku tambaye su sai manyan masu bautar gumakan suke zuru-zuru aka ce to to aifa kuma ba sa magana fa kuma gaskiya fa ibrahim watakila ya faɗa fa don gashi ɗan ya sassa da su kuna fahimta a gashe mai faru sai manyan shaidan ya musu waye mata suka ce ai laqad alimta ma haula yan dikuna dama ka san ba sa magana kace a tambaye su kun fahimta to anan ne ibrahim ya samu dama ta ce afata abuduna za ku bauta ma la yanfaku shay'un wala yadurrukum abinda bai maku amfani baya cutar da ku sai ce uffil lakum wali ma ta'buduna bi la ce Allah wadan ku Allah ya tsine muku su ma Allah Allah wadan su Allah ya tsine musu tur da ku kuwa kai wannan ƙarfin hali da wafa kai kadai duk gari an haɗu da sojoji amma ya yi tsayawa ya Allah wadai duka alloli ɗin da haka suka ce to lalle yaro wayanka ya yi ƙarfi abinda za a yi a je a haɗa wuta kun gane a je a samu ƙatar rami a sa itatuwa a haɗa wuta aka haɗa wuta rangaranga malam a je a sa ibrahim wutan ma ba zai yi ba sai mai aka yi majaujawa ina za a saka aka samu aka cilla ibrahim wutan da aka cilla shi ga yanan wul-wul-wul kawai sai je fada cikin wutan ai ana tsamman da ya fada zai mutu kawai amma da ikon allah sai ce kulla na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim ke wuta eh to ki zama sanyi kuma kakke da sanyi cutar da ibrahim kaji ba to wannan yana ga cikin tasirin tauhidi zina mu karanta fallar tauhidi idan kika samu tauhidi ingantacce to kin samu ga dukkan wata matsala a duniya ai kowa san wuta kona mutum take to yau ga wani a wutar sanyi take bashi kuma da ta fara feso sanyi sai Allah ce a banda wanda ya cutar da shi ya zama shi normal da haka da haka Ibrahim ya zauna har dai kawai a cikin wuta abin shi kawai yana ta karatu yana ta bauta Allah tasbihi abin shi shi sarkin sai ya yi can bene kun gane sai ya leko sai ga to shi wancan mutum bai fi kone ga can fa a zaune a wutan nan fa to ba ana nan ana nan haka dai ibrahim wuta ta gama cinyewa ya buto suka ce to eh mun san ba da muka iya da kai amma dai ka babu wani garinmu ibrahim ya ce to barin bagarin ya tashi a lokacin zai tafi sai wannan ƴan uwashi saratu ko saratu ita kadai ta musulunta a mata ta ce za ta bi shi kuma ta aure shi suka kama hanya sai dan uwan lut suka fita suka bar garin wata wani tarihi ne mai nisa akai almuhimmu a cikin abin da muke so mu ansa anan a wajen nan shine annabi ibrahim ya kira zuwa ka tauhidi ne ko akan me kira tauhidi shi ma akan aka ta Allah kuma kun ji irin hadarin da ya shiga sai da aka yaƙe shi aka nemo ma a kashe shi a rayuwa gaba daya Allah ya tsere da shi don haka a dunkula abinda muke cewa dukkan annabawan Allah wannan mara baku misali annabi Nuhu da annabi Ibrahim amma ke dauka saura annaba Shu'aibu da Salih da Hudu da Yusuf da Musa da Isa da Dawud da Suleiman da Zakariya da Yahaya dukkan abin da suke kira shine maganar tauhidi kada ta Allah madaukakin sarki to sai mu koma asalin maganar mu shi menene tauhidi muka ce kada ta Allah madaukakin sarki shi ne ki mai da Allah shi kaɗa yake bauta a fuska guda uku fuska ta farko wajen kasance wajen ayyukan Allah ki yadda a zuciyarki a aikace kuma ki nuna cewa Allah kaɗai ke ayyukansa babu wani mahaluki da ke yin aikin da Allah ke yi misali daga cin ayyukan Allah shi ne halitta wa halice mu wani bai halice mu ba Allah ba to wa ke saukar da ruwan sama wannan aiki ne nawa ne to sai ke da cewa Allah kaɗai ke yi sannan ke samu tauhidi wa ke kashewa to sai ke da Allah kaɗai ke kashewa ke tauhidi wa ke rayawa wa ke azurtawa wa ke talatawa to duka wani daga cin ayyukan Allah maɗaukakin sarki sai kin kaɗai tashi a nan amma da za ki ce kin yi da Allah ke saukar da ruwan sama Allah ke azurtawa shi ke talautawa shi ke kaza amma sai ke ce eto amma shehuwa na ma yana iya yi kun fahimta ko da baki ce eh ki ya zama kishiyar Allah ba kin mai da shi kishiyar Allah a nan kin zama mushrika a tauhidin rububiyya misali a wajen yan dariƙa suna cewa shehu in ya shehu tijani wai yana azurtawa yana talautawa kun gane amma cewa suke wai idan idan ma ka ce wa kana faɗa da shi za ka zama matsayaci mu kuma ga yanzu kullum arziki muke ƙarawa muna kuma faɗa da shi mun ce bishi ba Allah bane kuma ba ma waliyin bane amma suna cewa wai yuqdi wa yamna wa yaslabu faman ka misli fi zazzamani a cikin yaqutatul fadida wani littafi da suka rubuta wai yana faɗin falalar inyasi wai daga cikin falalar shi yi uɗi wa in ya sai yana ba da arziki wa yamna'u yana ƙwace arzikin wa yaslabu idan kana shi zai iya saɓule hana ka wai sai aka ce fa man ka misli fi za zamani akwai wani irin shi ne a wannan zamanin wai suna jinjina mai nan wannan kaga sun bashi aiki irin na wani kenan irin na Allah haka suka ce wai shehu inyasi da shehu tijjani duka suna azurtawa wai suna iya kashewa su raya har ma a nan najeriya an taɓa yi wannan abin wai wata rana inyasi ana tuka shi a mota wai direban sai ya buge wani yaro sai yaron ya mutu wai sai in ya sai ji yana cewa inna lillahi dirba ce inna lillahi raji'un sai ce wai in ya sai ce lafiya kake ta salati sai ce alaka bata malam mun bugi yaro ne ya mutu sai ce to dan wannan ne kai kake wani inna lillahi na yaron yake aka ce gashi ya fito sai wai sai ta tara yaron ya dan kakkari haka ya mutu haka wai da sai buge shi kawai sai yaron ta ce shi wannan wannan wani mai sauki ne a wajen mu shi idan mutum yadda da wannan zai zai zama yana tauhidi kenan Allah na wannan kashewa da ra'ayi shi ma in ya suna yi Allah na azza shi ma in ya suna yi ƙarya ne wallahi ba mai sai Allah kuma in sai sadan gidansu su kashe mu sun isa ban mai da in ya suna yi ba Allah kada ke wannan abuwa da sai su kashe mu ina ba ta fanci wannan abun kaji kawai mutumin da yake kashi ya tusa ya ci abinci abin wai shi na ce na a ba shi haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki jama'a na fata kun fanci wannan abun yanzu kun ji nau'in tauhidi na farko kenan ko wanda an ce mai suna tauhidin rububiyya kun kiyaye shine kada ta Allah wani bangare ayyukansa cewa aikinsa shi kada yake wannan ayyuka din daga cin misalin ayyukan Allah akwai mene kashewa akwai saukar da ruwa daga sama akwai rayawa akwai akwai ina fatan fahimta eh talautawa da azurtawa duka suna gaci na ba da lafiya sa cuta sai mene kuma mene waraka da sai misali ku ka misali wani da aikin Allah ne fito da rana fito da wata ina fatan fahimta wayannan duka ayyukan da bi halasta a zuciyarki kuna ji na ki ji cewa wani ma na iya wannan ba kina haka kin wa Allah shirka a tauhidul rububiyya to kun ga wannan tauhidul rububiyya mutanen annabi nuhu ko da mutanen annabi ibrahim da suwaye ko ba su irin wannan shirka ba ma su tauhidul uluhiyya suke shirka amma fir'auna ne ya musu akan tauhidul rububiyya shi zaka Allah ya bada labarin fir'auna fiye da kowa a cikin kafiran duniya ina fata kun fahimta a ƙur'ani fir'auni an fi kiran shi da annabi musa saboda ya yi musu a kan tauhidar domin duk wani ka samu in ba an lalata mai tunani ba bayi da matsala tauhidar rubiya in kika samu kirista ke cewa ke saukar da ruwa zai cewa ne wa ke kashewa in ka samu bayu da ka cewa ke saukar da ruwa ke kashewa ke rayawa zai ce mene ina fatan fahimta amma wai da sunan musulunci wani ce wani shehi na yi haka abu ya lalace ke da mala ina fata kun fahimci wani abu Allah ya kiyaye sai tauhidi na biyu shine tauhidul asma'i was sifati me tauhidul asma'i was sifati shine Allah da kacewa din nan muna bauta mashi yana da sunaye mafiya kyau kuma yana da siffofi domin duk abin da aka ce yana da wujudi to akwai sunaye da siffofi tare da shi Allah za ku fahimta shine Allah ya ba mu labarin cewa yana da sunaye dan akura ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biya barakallahu fikum Allah yana da sunaye mafiya kyawo ko Allah ce ko mene ku bauta mai da wayannan sunaye din ya zan bauta Allah sunayensa shine mu dauka mu ce ya arrahman ya razzaqur zuqni ya rahman irhamni ko ba haka ba ana bauta mu to Allah ya ce mana yana da sunaye hadisi ya tawar kuma ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah ya ce annabi ya ce Allah na da sunaye guda 90 da tara man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kiyaye ba fahimta aiki da su kuna fata kun fahimta to da haka Allah rasulullahi to a ka'ida duk wani suna na Allah yana tafa da wata siffa ta Allah Allah sa kun gane me suna Allah ba a bani misalin sunan Allah guda daya Ar-Rahman ko yanzu Ar-Rahman menene suna ne na Allah to me ma'ana Ar-Rahman to me rahama Allah na da me kenan siffa ta rahama sunan Allah ne mai rahama kuma menene siffa shi ce ina fatan fahimta daga sunan Allah kuma mu ce al-aziz suna ne Allah kuma mai al-aziz buwaya da isa suna ne Allah kuma Allah na da buwaya da isa don buwaya da isa kare Allah ko sannan al-ghaffur suna ne na Allah sannan kuma na da gafara din domin yanzu muka ce duk abin da muka yi kwarabin da muka yi muka je muka ce mun tuba sai ya yafe mana kun gane ko to duk wani suna na Allah siffa ce ta Allah madaukakin sarki da haka sunayen Allah suna da yawa amma siffofin Allah kuma kun sani sun fi sunayen Allah yawa domin daga cin siffar Allah shine cewa ar-rahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaita saman al'arshi kun gane saman al'arshi kun rufa ba cewa muka yi akan al'arshi kaman haka ba dan yan bida sun kasa fahimta suka ce wai in aka ce Allah na wai mun ce Allah ya zauna kan al'arshi ya kashin gidan gida a ba haka muka ce ba saman al'arshi Allah ya daidaita ina fatan kun fahimta to siffa ce ta Allah daidaito a sannan kuma Allah yana ga cin siffofin shi yana farin ciki yana kuma fushi su ma siffa ne kuma aka ce wani ya cika fushi siffa ce ko ba siffa ba a ce wani kuma ya cika fara'a siffa ce shi ma ko ba haka ba to wannan yarda yana da to waɗannan sunaye da sifofi na Allah akwai ji Allah na ji Allah ba kurma bane Allah yana gani Allah ba makaho bane dan Allah ya ce huwa sami'u wasu Allah mai ji ne ko mai gani ne ina fata kun fahimta don haka Allah yana ji kuma yana mene yana gani daga sabofinsa to wannan duka to yadda sufofin Allah suke dinnan ta yi wuki ji cewa sun kama da na mutane a tun an ce ji ai ma ina ji an ce gani mutane ma na gani to Allah ya daidai mutane kenan bai daidai ba me manci mu mutane sufofin mu sun hada suna ne da sufofin sun hada ne da sufofin Allah a asalin su amma a wajen ma'anar su sun sha bamban misali zan baki nan wajen cewa a ce bakin titi titi na da baki kai wannan ma zai wahala a ce bakin alade alade na da baki ko bai da shi hancin alade yana da hanci ko bai da hanci kan kan jaki jaki na da kai ko bai da shi to ke ma kina da kai kina da baki iri ɗin na alade da naka jaki amma sun hada suna waje ɗaya ko amma waje sun sha bamban to haka siffofin da muka je Allah an ce Allah na da su mutane na da su to suna ne ya hada ko to amma wajen mene jikama na sha bamban ku sana ku faci wani abin da kyau ba shi Allah mu kai mutane misali yanzu ni ko nake iya gani nan wajen amma gani ba kallon baya dai zuban sa abin da malam Umar ke anan wajen ba ko ba haka ba kuma duk mutum haka yake ko sannan ban iya kallon abin da yake bayan katangan nan balantana gidan farko balantana biyu to amma ganin Allah fa ba wai a nan ba ki shige ƙasa Allah ya ce ki haka je ƙarƙashin ƙasa ƙasa bakwai ki je can ki gulma ki ce wance i ban so a gamu zo mu shige ƙarƙashin ƙasa in zai yi makewa ki shige ƙarƙashin can sai ki mata raɗa sai Allah ya ji ya gani kun ga yanzu ai kaga ganin ya sha bamban haka ji din da muka ce Allah na ji ko da ke muwa muna ji amma jin mu ya sha bamban da na Allah domin shi Allah duk inda kake yanzu yana jin na America yana jin na China yana jin yaran kowa ke ko yaran yan kana watakila daga Hausa ke sai fullanci sai turanci sai larabci yaran ke ji ka kwara hudu watakila in kin hada ne da faransanci biyar amma ba wani yare a duniyar Allah bai ji sannan duk inda ake a duniya aka yi magana aka yi motsi Allah na ji kai kafin ma magana an Allah ya san to kaga Allah yana da mene ji amma ya sha bamban da jinmu to wayannan ana cewa tauhidul asma'i wa sifati sai kin kadaita Allah madaukakin sarki a wannan bangare kace wayannan sifofin Allah shi kadai ke da su to sai kika zama kina tauhidi a wannan bangaren in kin wannan kin hada samu guda biyu kenan tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifati amma fa ana yin shirka kin tauhidul asma'i wa sifati shi ma fa kaman yaya sai in ce shehu na shi ma yana gani yana ji da gani inda kake akwai wani mawaki cewa Nasir Kabar da ya waka waye yake cewa zaman Bagadaza ko a Kano bai hana ya ji ka ya ganka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba shehu Abdulkadir waka da Hausa da larabcin Hausa wai in kana zaune a Kano ko kana Bagadaza kun san Bagadaza ai can Iraki ko can gaban Saudiya wai ko kana can ko kana nan kano wai shehu abdulkadiri wannan yana jin ka yana ganin ka to wannan siffa ce ta wa kenan siffa ce ta Allah to wannan shirka ce a cikin al'asma'u wasifati ƙarya ne ba wanda ke da wannan surun ba Allah ba ina fatan fahimta to sai nau'i tauhidi na uku shine inda dabar take shine wajen bautar Allah madaukakin sarki tauhidul uluhiyya to annan ƴan uwa kuna buƙatar ku san menene bauta tukuna wato kadaita Allah da bauta in kin san bauta sai ki to ina ta shirka ke shiga ne ba ta shiga me bauta ibn tayyiba ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al barakallahu fikum cewa dukkan abin da Allah ke so na magana ko na aiki ana ce da shi wannan bauta duk abin da in an yi Allah zai ba da lada ana ce da wannan abin bauta to shi kaɗai ake wannan abin misali sallah Allah na son sallah ya yarda da ita in an zai bada lada to bai halarsa a wani sallah ban ba Allah ba kun fahimta sujuda Allah na so yana bada lada to bai halarsa a wani ban ba Allah ba ina fatan fahimta dawafi Allah na so zai bada lada to bai halarsa a wani ban ba Allah ba ina fatan fahimta to sai mu dawo magana addu'a Allah na san addu'a eh in an zai ba da lada to bai halarsa ayyunan ba Allah ba ina fatan fahimta yanka idan wani abu ya faru da ke kina neman biyan bukata ko kina neman a tunkuɗe maki wani bala'iki yanka rago ko raƙwami ko kazan Allah ya baki kai ko tantabara da nufin Allah ya biya bukatan nan Allah ya yarda da haka yana son haka kuma ko kun san wannan bangaren yana gacin an da aka jalta shi ne yanzu in kina da bukata ya halasta ki sai rago kuna ji sai ki yanka bismillah da sunan Allah a yanka ragon ko danye a raba shi ko kuma a soya ko a gasa a raba sadaka sai ki roki Allah ce Allah na yanka wannan yankan dan kai dan biyan bukata ta Allah ka biya mu bukata ta kaza da wuri Allah da ya miki bukata kirin wannan amma da yau mun zumu an jalce wannan abin kun samu ne haka saboda mushrikai suna irin wannan abin boka sai ce ki kawo za a yanka za a yanka wa wa aljanu to wannan shine asalin kafirci ai kun gane domin Allah ya da wannan bauta kuma aka yi aljani mutum wanda ya zama kafir ya zama arni kina siyan ko kaza ne kika ce kin bar a yanka wa aljanu sunan ki arniya in kin je wuta ko irin wuta fir'auna da hamana da ki shiga wallahi ba abin nan ina ba ta fahimci wannan abun da haka zumun yadda cewa yanka ibada ce ko to yanka Allah ka dakewa na ba ku wannan fadakarwar ne ku je ku gyara idan ki zan kina da bukata zaki yi wannan ki yanka din akwai wani yaro ya sai motoci suna bashi wahala to ya nace bari ka ganda za a yi mu treloli ne haka yana yana suna mai safara haka sai nace so abin nan a so raguna manya manya aka so aka yanka su aka abin ce to ka roki Allah aka yanka da sunan Allah cewa Allah wa'annan motoci Allah kare sun ganin kaman an ɗauke bala'in da ke ciki Allah ya amsa ina fatan fahimta a annabi Ibrahim bago an ce yanka dan shi ba Isma'ilu sai da je zai yanka sannan Allah kawo mene rago ya wakilce shi ko to yanka daga cin ibada da haka ba a wani da haka da kin ji an ce miki ga wani malam mai istikhara ya ce kuma wai ai za dan yanka ne kawai ai za a yi sadaka ƙarya ne in yanka ne ba sai kin kawo malam ba wancan ai ba da aka kawo ba ce na ci zai su yanka da sunan Allah su sadaka su roki Allah amma malam dan wayo sai ce a kawo za a yi yanka wa lokacin kika kawo dama bai da nishe fane ne wallahi mun sha a nan kasuwa tudo na nake za ki bai da cefane sai sai ce a kawo aka kawo kai sai ka ji kirawa ne wa lokacin wanda aka sai ragon an shi ma shi zai zo siya kuma ba wani kan da ake to ku sauratun gwanin dan haka jama'a ba a roƙon ba a roƙon wane wani wanda ba Allah ba kun fahimci wannan abun idan kika roƙi wani wanda ba Allah ba to kin bauta masa ne idan kika kai kuɗi aka ce za a roƙi wani ba Allah ba kin bauta masa za a roƙi aljanu za a yi masu yanka kun fahimta ko kuma mai ne ki roƙi in yasi kaga mata da yawa hammaza suna musamman ƙauye mutum zai fasa ce shehu tijjani ko kabarin kakana ko mutum ta rantsa ka zaci ta rantsa da raunin babanta ba a rantsuwa da raunin baba ba a cewa kabarin babana ko kuma ka ce shauti na zaka faɗi duk abin da ya samu ana kuma ga Allah ne na masifa ko na alkhairi kun fahimta wannan fage ne mai faɗi wanda zai gasu malam umar nan su za su ƙara samu ku wannan karatu amma a gurguje wannan shine abin da yake a tauhidi sai kin haɗa wannan guda uku sai ka zama mai tauhidi guda ɗaya tauhidin rububiyya tauhidul asma wa sifat tauhidul uluhiyya wannan sune guda uku galiban annaba sun fada da mutanensu ne akan mene tauhidul rububiyya hatta annabi muhammad yayi fada da mutanensa ne akan tauhidul uluhiyya da ya tar da su a maka ya tar da suna bautawa Allah ya kamata ku san wannan abun da annabi ya zo tar da su in ya su Abu Jahal kuna fahimta su Abu Jahal suna bauta Allah ko ba su bauta mashi eh Allah ko ba sa bauta mashi a maka abu jahal da abu lahabi da umayya bin khalab duka suna bauta Allah amma mushrikai ne suna bauta Allah ta bangaren suna shirka tunda ai aikin haji suna yi Allah ba mu labari za ku tuna Allah ya ce mana abin na cikin Qur'ani inna tashhur ba shi ba inda Allah ya ce summa afidu min haythu afada nasu wastaghfirullah abu jihar da abu labidi suna bauta suna dawafi suna abin suna aikin hajji duk lokacin aikin hajji idan suka shirya annabi zai fito su su fito shi yana kamfen abauta Allah su kuma suna kamfen kada abauta Allah irin a kaɗe ta Allah da bauta da haka suna safa da marwa sun aika aba a maka take kuma suke mata hidima ma da kuɗinsu kuma alhazai tun a jahiliya ana zuwa aikin hajji suna shirka ma za zuwa aikin hajji har su safa da marwa har su je ina muzdalifa da kwanan mina inda ba sa zuwa kawai arafa amma sauran alhaji suna ci arfa har arfa ana zuwa tun a wancan lokacin amma suka zama kafirai ai ma ba sai na sha wahala ba me Allah ke cewa wala in saltahum man khalaqa as-samawati wal me yake me yake ce la yaquluna Allah da zaka tambaye su walid samar kaza Allah za su ce maka Allah ne har ma addu'a suke cewa Allahumma in kana haza wa kaga kenan sun san akwai Allah din sun ce Allahumma in kana haza wa haqqa min indaka suna roƙonsa kai ma Allah sai da ba mu labari har sallah da sallah har sallah suna yi Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya sallar da suke a ɗakin Ka'aba ihu kawai suke yi kaga suna sallah amma ta dan sha bamban da na Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi sallama ina fata kun fahimci wannan abun so da aka ba wa an same su ba su da wani addini bane a suna sallah suna aikin hajji sannan suna ciyar da marayu suna sadaka suna sadar da zumunci amma me yasa annabi ya kisa me yasa suka zama kafirai saboda bagarar tauhidul uluhiyya shine suna bauta lata da uzza idan bukata ta kama za a ce lata taimake ni to duk wanda haka ya zama kafiri kuma ina fatan fahimta in bala ya faru za ce uzza kaza mutum zai kasuwa zai je ce lata da uzza su taimake shi wannan shi ne mai da su kafarai amma ba wa san Allah bane gaba da sun san shi kuma suna bauta mai somehow haka har Allah ba mu cewa wa idza rakibu fil fulki idan suka hawo jirgin ruwa ya fara tangal tangal me Allah ya ce da'ullaha mukhlisina sai su bauta Allah a ruwa amma falamma najjahum ila albarri da sun ji kafasta ta katsan dauri ya za mu yi shirku na sai su koma suna shirka a lokacin sai a ce to izza ke ma kina da kokari lata ke ma kina da kokari sai a fara bauta wa yancan amma in suka ga bala'i Allah kaɗi sukewa amma ka duba munamun mushrikan na zamanin nan namu arnan zamani idan suka bala'i sai su koma suna bauta wanda ba Allah ba kuma ku duba yan shiya mutanen ango ku lokacin da aka zo ana harba harban nan wa madadin su ce inna lillahi su kira Allah sai ana kira mene ya mahadi ya husaini ya aliyu inna lillahi abinda Allah ya ce cikin baka cewa alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi abinda Allah ya ce kenan a kira shi amma so ne idza asabatum musibatun qalu ma za ya mahadi ya husain to kaga wannan asalin shirka kenan da kafirci ina fatan fahimta to jama'a ku ji da zan ga muku don haka ku kiyaye tauhidinku malam umar zai ci gaba da karatu shine ita la ila ita ce makullin tauhidi tana da makulle guda takwas sai kin kula da su guda takwas din nan lokaci ba zai bari ba sai ya zama kina da ilimi akan la ila illallah da haka yana ya zama wajibi kin ga me kenan zuwa makaranta babu shakka babu asararre irin mutumin da baya zuwa karatun addini wallahi ku daina dora karatun boko da certificate da ake barwa wallahi ku tsaya ku karatun addini wannan certificate a nan duniya zaki bar shi ka san za arga an juya karatun boko shike da daraja a wajen mu shike da kima karatun addini kuma bai da komai yanzu nan masallacin da cewa muka doda ce ta kawo naira 500 da ko ko mutum goma za a samu ba amma in boko ce aka ce za a bada irin wannan za a baka certificate za ka samu aiki sai aka ce dubu biyar biyar zaka sai ka masallacin yayi kada saboda mutane sun mai da duniya kawai aka sa a gaba to ku ji za ki lalace ya ke wani baki zuwa makaranta za ki lalace ki daure akalla zama kina zuwa kira daukan karo kai ki ce akwai malam kabiru gombe akwai albani a wayata akwai jafar wannan bai isa ba ki ringa zuwa makaranta mala'iku su lullube ki kamar da muke kato Allah ce mala annabi ce mala'iku za su sauko su mana lullube su lullube mu suna roƙa mana gafara da rahama da haka ku kula da wannan abun kai ke da baki zuwa makaranta in baki zuwa makaranta la ilaha illa zaki farar da ita baki sani ba zaki farar tauhidin ki baki sani ba ina ba ta fahimta ko makaranta ki dai makaranta mai rai mai lafiya wadda ake kanta da tauhidi ake kantar da sunnan manzon Allah ba makaranta ji hada ki da wani shehi ba ce ki ta mai hidima a ce kin ga sun sun koyi da kai hada ki da bala'i ba irin wannan ba ki dai makaranta ahlus sunna wallahi mai lafiya da dai sun da umarnin suna karantarwa da musaron gasa nan walla ku ne makarantu kun ga zuwa kakke da shi baki zuwa makaranta ko ba komai neman ilimi annabi yake cewa man salaka dariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu dariqan ila janna duk wanda ya shiga makaranta yana neman ilimin addinin musulunci to Allah zai bude mai hanyar aljanna annabi ya faɗa wani hadisi kuma yake cewa duk wanda yake ya ɗemi haka mahan ilimi al'ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman annabawa shine maga malamai sune magada annabawa annabawa basu bar gadan mene ba basu bar gadan kudi ba wa inna ma warasu ilma sun bar gadan ilimi ne annabi ce faman akhadha bihi duk wanda ya riko da ilimin addinin musulunci faqad akhadha bi haddin wafir ya kwashi babban kaso kuna fatan fahimta wanda kwashi ilimin addina ko ya to ya kwashi babban kaso kake da a baki da kaso dan karami sannan wani hadisin manzon Allah make cewa wa innal malaikata latusalli ala talibi ilmi mala'iku suna addu'a da fata ga mai neman ilimi addu'a da fatan alkhairi ga mai neman ilimi kai annabi yake cewa ba wai mutane ba da mala'ikun Allah da halittun Allah da tururuwa annabi ya ce hatta kifi da ke kasan teku yana fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi ga mai neman ilimi to kake zauje ba ki zuwa neman ilimi kake ce aiki ya mun yawa ki ki filan din lokacin ki ina fata an fanci wannan abun wannan kenan sannan game da abin ce muku tauhidi da falala idan kika yi kula tauhidin ki kina zuwa makaranta ana gyara maki kina karatu ana gyara ana karantar da ku nan to kuma in kika samu cikar tauhidi shine kike samun waliyataka a wajen Allah sai ki zamu wata daraja a wajen Allah in an ce daraja a wajen Allah kutuna ba ana nufin wake fi kowa jin daɗi ba Allah sa kun gano abun domin mutane mun ɗauka wai samun daraja a wajen Allah shi ne da fi morewa wanda ke gida mai kyau irin ginin Abuja ko yawwa wanda ke hawa mota mai kyau wadda kullum sai an ci abinci a gidanta approach ɗinta akwai wa an ɗauka wannan shine wai shine Allah na san mutum wannan mummunan jahilci ne ku sani annaba nawa aka kashe eh idan da haka ne cin inda haka ne kauna Allah ada ba kashe wani annabi ba annabi Muhammad sauna ana zuwa yaki a fasa mai kai akwai sanda aka ji yaki aka fasa manzon Allah kansa ya ringa zuba jini har sai da aka sa hakori a faɗi mata cire masa wani wani karfi ya maka mashi aka kai aisha ta ce mu gidan manzan Allah ma mukan kwana kaza kwana uku mu dora girki a gidan ba dan babu to amma akwai wanda Allah ya fi so a duniya kamar manzan Allah ne yau manzan Allah fa ya gano hada ce a sauko da zinare a mai ruwan zinare za a yi masa amma ba wannan bane ina fatan fahimta annabi Dawud alaihi salatu wassalam kun karanta yana sana'a ko bai da sana'a me sana'ar sa kira wannan zigazigi kira yake shine annabi fa shine khalifan duniya a lokacin gaba ɗaya fa aljanu ma fa duk suna ƙarshen shi ne umarni yake ba su tsuntsaye dabbobi tare suke zuwa suna bauta tare da shi amma haka yana da sana'a yana zuwa jihadi da abin nan annabi suleiman duk mulkinsa annabi zakariya aka ce kafinta ne sannan annabawa suka sha wahala allah ya ce wa ka'ai min nabiyin qutila ma'ahu rubiyuna annabawa da yawa an kashe su mutanen kirki to ku ji na ce idan kika samu ta za ki zama ‘yan lele a gaban Allah za ki zama ta hannun daman Allah idan kika samu tauhidi wannan bayanin cewa za ki fi kowa jin daɗi a duniya ba ne wannan jin daɗi Allah na ba musulmi yana ba kuma kafin sai ga wanda ba ya bauta Allah gaba ɗaya faɗa ke da Allah ma Allah ya ba shi mene kuma eh ya ba jin daɗin duniya ya ba shi komai wannan Allah na san shi ne Allah bai ƙaunar shi ina za shi in an tafi lahira to amma abinda niki ake nufi da yauda Allah da ƙaunar Allah shine zama kin samu a peace of mind kwanciyar zuciya zaki ga mutane suna ta walhalu ana ta kaya kaya amma ki hankalinki a tsanake ba ki da kudi amma ba ganki da cikin masifa ba ina ba sallah ta zo ba ki ma dinkin sallah amma zaki ba ki ma damu ba sai dai ki dan wanke ƴan tsofafin ki ki dan gogoye kawai ki je sallah ga kina ta murna kuma ga abin nan ba wata kuma an mata zanni guda biyar bakwai amma tana ta fada dan ba a sai mata na takwas ba saboda babu yaqini babu tauhidi a zuciyarta babu godiyar Allah ba a yin haka wata an fa mata wannan atamfa leshi duk an siya amma akan takalmi ta ga wani sabon yayi ba a dauko irin shi an bata ba shikin sai ta masifa saboda amma mai tauhidi ba ka same ta irin wannan abun ba mai tauni duk bala'in da ya faru za ka samu ta a tsanake take sannan bari ku ji idan kika zama kina tauhidi ran lahira dukkan zubanki za a kawar da su ne gaba daya ki wuce aljanna ina ba ta fahimta domin aka auna kalmar tauhidi to ta fi karfin dukkan wani zurbi da mutum ke yi in yana yi ma kenan kai ma tauhidin ma ba ka ma izinubin ba sai dai abin da yake dan adam gajiya ta dan adam Allah shi kiyaye na cika ku da zance da yawa ko ba haka ba sai dai a hankali abin ya zo tsarin ma zo shi ya ɗauki wani sabo ba ma lissafin zuwa ba shi aka ƙara sabo sai dai wani lokaci insha Allah ta'ala amin lokaci minti biyar ya aka bani Allah maku albarka abin da muka faɗa kuma Allah ya amfana da mu gaba ɗaya kun ga wannan wata ɗin zan cike muku da wani abu shine ku yau ta addu'a idan kina da wata bukata ki wasa ki dauye ki bauta Allah kun ga kiyamul layl nan da ake yi ki wasa kiyamul ramadan din nan tarawih nan wanda Allah ya sauke ki wasa da shi ki ta addu'a kanki duk abin da kin san kina bukata ki roki Allah watan nan kun fahimta ba wa fa sai dare yayi ba yanzu nan ana tashi ki addu'a Allah zai amsa kika katun Qur'ani ki addu'a Allah zai amsa kika sallar gama ki roki Allah zai amsa an sha ruwa ki addu'a musamman sanda abu da baki to kafin ki bar bakin ki tsaki addu'a annabi ce addu'an nan Allah bai mai da ita kafin bude baki ba Allah bai mai da ita duk wani abu ki roƙa ki roƙa wa iyayenki ki roƙa mai gidanki iyayenmu da suka rasu mai roƙa su gafara wanda suke da rai mu roƙa masu gama lafiya ƙasanmu mu roƙi Allah ba mu zama lafiya kun fahimta don dukkan mu hankalinmu a tashe ki yanzu duk wanda ke da yan uwa a nan katsina to sai ya dan in zai je sai ya tunani wanda ke da yan uwa a birnin gwari to in ba zama dole ba za a je ba nan da abuja ko kuɗi aka yi maka alƙawari aka ce je ki hansa abuja sai kin ga takatsan dan kafin aje to mu roki Allah wannan ƙasa ta mu Allah zauna bai Allah zauna mai ta lafiya kuma yan uwa kur'ewa mun ga darasi kan tauhidi ba to ki matsa da addu'a Allah ya sa ki cika da imani kun gane ki ringa addu'a Allah Allah ka azurta ni da imani irin wanda kake so Allah ka kashe ni da imani Allah ka sa cika da tauhidi ki ringa addu'a ina fatan fahimta Allah ka sa cika da imani Allah ka sa bazan da na sani duniya da kiyama ku ringa addu'a kun fanci wani abun ko ƴaƴanku ko mun shirya ku roƙa musu Allah ƙara shirye da su kangararrun ko kan ku taba jawo sun kan gare sun tafi a su ma ku roƙa masa Allah shirye da su ina fatan fahimta mai gidanki yana fama ce fa ne da wahalhalu ko to Allah ku roƙi Allah Allah ya azurta shi Allah sauƙaƙe mai lamura kake ce to eh yanzu ya samu kuɗin kuma zai kishiya ta daɗe ba ta zo ba ina fatan fahimta ita ma ke ce Allah kawo ta arziki in ma za a yi kenan kenan ko ba haka ba yawwa sannan in ma wata kishiya fatina na gare ki ki roki Allah Allah kare ki daga sharrinta ita ma Allah Allah zauna da ku lafiya sai ki zama ke ta mafi alkhairi a cikin Allah sa mu dace Allah sa mu kare lafiya Allah sa aljanna firdausi ta zama ita ce makoman mu gaba daya kuma Allah mana albarka Allah kama aikin da na sani duk alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka mu da shi ya Allah Allah kana yantar da bayan ka cikin wannan wata daga wata Allah ka samu daga cikin wanda suka zama yantattu a cikin wannan wata din gaba daya duk wanda ke nan wanda ke da bukata Allah kai biya mai bukatarsa wanda ke da matsala Allah kai mana maganin matsalolin mu gaba daya Allah saka muku kai da nagode wannan dama da aka bani na zo dan faɗo abu na faɗa Allah sa abu na faɗa daidai ne kurakuran kuma Allah ya fi min assalamu alaikum
Allah ya saka ma malam da alkhairi muna roƙon Allah ka jaddada da tauhidi a cikin zukatanmu amin za mu aikata Allah ka sanya ikhlasi a ayyukan malam afwan akwai yan tambayoyi to Allah sa na sani na waɗanda suka ji ba amsa tasu ba su yi haƙuri lokaci da kuma rashin alaƙar tambayar da darasa shi ya sa ba na ya haƙuri gobe ko kuma wata rana da muke da isassan lokaci za a na'am malam wannan tambaya tambayoyi guda biyu ne a haɗe na'am ta ce assalamu alaikum Alaikum malam ya halasta ɗaukan ya ɗaukan yaran makaranta don tallan makaranta kamar makarantar private da asibitoci ma'ana ɗaukan hoton yara sai a tura saboda yanzu kamar social media haka a tura don talla ƙananan yara a makaranta saboda advertisement
to wannan advertisement din gaskiya har yanzu shi ma hoto ne dan bai canza da inda za a fidda shi a yi mana shi yana na a hotonsa to amma abinda muke ba da shawara in har za a yi haka ma a yi bidiyo mana don shi bidiyo malamai sun sauki a kansa da na jilai sai a yi bidiyo din sai an ga tura bidiyon hoton a bidiyon yaran da suke abin nan sannan ina ba ku shawara wannan hoton ba shi ke tallata makaranta ba irin quality na ilimin da ka bayar shi ke ja maka kwastoma a makaranta ko ba haka ba ne idan ya zama a makarantarka akwai nagartaccen ilimi za a kawo mutane amma in ga gurbatacce ne babu abin da ba za a kawo mutane ba sannan tallan makaranta da wasu abubuwa akwai hanyoyi daban-daban wannan sabon zamani ka aka kawai da- to kawai daga naga yara kawai an sa su a jikin abin da kawai sun kawo yara makaranta Allah da shi kyauta
Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta biyu tana cewa malam ka ce mala'ikun rahama ba za su shiga gidan da akwai hoto ba na'am to malam idan gidan haya ne fa in inda wasu suna sawa mu kuma ba ma sawa to malam ni mala'ikun rahama za su shiga ɗaki na
ana fatan haka insha Allah domin Allah ce la yukallifullahu nafsan yawa ɗakin ki malaku za su shiga gidan tunda ai hoton ba a cikin gidan ake man wannan ko a ɗakunan ne ko ba ka ba to ke kuma ɗakin ki ba za su shiga ɗakin ki insha Allah saboda ba ke da ikon ki hana wasu mutane ga abin nan sai dai naki nasiha ce da wa'azi Allah kiyaye
Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta gaba tana cewa malam menene hukuncin wanda ya je wurin malam alhaji don neman taimako na wani abu wanda shi yana ba da taimako ne da ayar Allah
to da farko dai ya kamata ki fahimci me malam alhaji ina jin bata san malam alhaji ba in aka ce malam alhaji ana nufin boka kenan wa lokacin ma ana nufin mene dan bori dan bori a Eh, yawwa ai shine dan bori ne asali ma ake ce malam alhaji to malam alhajin shine kowanne bori akwai yadda ake mashi akwai mai nakada akwai wane ne wani to shi malam alhaji wani nau'i ne nashi akwai wani mata da muke yara mukan zo kallo sai ya- sai ya hau sama sai ga ya tsalle sai ya fado tabar a ƙasa na manta sunan wannan ma sarkin rafi yawwa kun fahimci wannan abun to ina jin wannan ba shi take nufi don wani zaɓi yanzu ai ba a bori ko to ku saurara wannan ai tambayar ina ganin a fili take ba wani wanda malam alhaji da ke wani abu da aya in ma kin ga an yi aya ke ce an ga alamar ki ahli sunna ce ana so a farauce ki kawai saurin aka zo aka maki tsumburkai ki gani zaki gudu zaki ce kafirci ne sai a makiwa sai a je a rataye qur'ani haka sai ki ga wani innan bokan sai dan aje wani qur'ani ya dan bubude haka in ki zo ma aka sai sai sai ki zo ki same shi mai na kanta eh wannan zaki dauka gasken qur'ani ke sam munafiki ne ke ake farauta sai kin zauna sai aje aje ki kamar minti biyar ta tilawa irin yana ta kanta Qur'ani kamar gaske haka sai an gama sai addu'a wannan haka haka shiru sai ya shafa sai ya rufe kuma ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi hadda har larfi suke dan koyo assalamu irin to me ke tafa da ke malama ce kaza eh to ai mu kin san mu Qur'ani muke aiki da shi ƙarya ne duk munafikai ne ina ba ta fahimta ai qur'ani muke aiki da shi mu ba ruwanmu da irin wannan shirkar da ake yi mu kaza da kaza duk munafikai ne haramun ne in kika je wajen irin wannan malam alhaji da malam boka da malam mai isahara kun gane idan kika je idan ya gaya maki magana kika ce baki yadda ba ba ki aiki da magana ba wannan kan kin gane boka ne yin gane aka ce sai kin kwana arba'in kina sallah ba amsa ba eh ba kama yadda ba me ya kai ka wajen shi kwana arba'in ba kuma za ki daina sallah ba amma sallah kuma tana dole a kanki amma ba ladan ko sisi kwana arba'in za ki kina yi sakamakon kin je wajen boka kawai amma idan da kika je ya ce to eh za a yanka za a so turare za a yi kaza kika ce to malam me za a yi kika lala kuɗi kika bayar kin zama arniya ina fata fahimta da haka wallahi ku kiyaye ku mai da lamarin ku ga Allah ga malikun zai muku bayani ku mai da lamarin ku ga Allah shi muka ce ku roki Allah Allah yana sauraron ki ne fa ki faɗa ya baki amma sai dai Allah yana da wata sunna kuna jina ba fa dole yanzu ki roƙa yanzu ki samu ba kiya iya ki ta addu'a ki shekara ma baki samu ba amma dai Allah zai biya bukata tun daga annabi muhammad kwana nawa yana addu'a aisha ta ce annabi sai da jin kwana arba'in yana addu'a da rashin lafiya kama shi da'a wada'a summa da annabi sai da ya ta addu'a ta addu'a sannan allah amsa annabi ayuba shekara ta rabe da lafiya ba dole bane yau ki je wai ke so ke yanzu nan matsalar kiwo ta kaudin nan ba haka ake ba ina fata an fahimta da aka zuwa wajen boka da mala alhaji sallar kwana arba'in ba ke da ba in kuma ke da sunan ki kafura allah kiyaye
Allah ya saka ma malam da alkhairi. tambaya ta gaba tana cewa malam kamar abin da dai take nufi da rubutun a haɗe yake. Abin da take nufi shine hoto da aka ce a ɗauka. E, ta ji baya an samu matsala saboda an ɗau hoton an ije ne har aka fara bauta. To yanzu in na ɗauka sai na ɗauka na je na ɓoye a ɗaki in zan gani in fito da shi in gani ya halasta.
to ai shi wannan din shine bata ji bane ina jin dan nace aje hoto na tarihi malamin da ake kafa hujja da magana shi ma masu din ko malam Usaimin shi ma sai dai magana kan hoton tarihi ce dibi halarsa ba kun gane aje hoto dan tarihi ko dan gani gaba da ai shi in baki bin ce maka daukan hoton kawai yana sa a ce sai kin hura masa rai kinga tun farko akwai matsala kenan kun fahimta da haka shi ma din bi halarsa ba ki aje amma akwai ta magana da ibn abbas ya fada in za ki yi ku ji ta idan za ki yi za ki yi hoton ki ajiye album kina kallo amma a yanke kan kun gane sai ki ajiye gangar jikin eh to haka ibn abbas ya ce watar ibn abbas na wa'azi akan hoto babu kyau sai wani mai sana'a ɗakan hoto sai ce ibn abbas ka matsa ni fa sana'a ta kenan wai ba wani sassauci ce abin da ce babu sassauci abin da annabi faɗa kenan ba sassauci mutumin ya sake zuwa gobe mai tambaya sai ce to kai ba makawa ka yi hoton gidaje da motoci mu da sauransu in kuma ka ba makawa to kai hoton amma in kai sai ka cire kan ina fatan fahimta to in zaki iya sai ki ciccire kan kin ga sai ki aje hoton atamfofi kenan da abin da Allah shi yayi
Allah ya saka da alkhairi eh sai tambaya ta gaba ita ma kuma tana da alaka da tambayar da aka amsa to malam an ce ayi addu'a kuma zubar da jini yana ƙara kusanci da ubangiji na'am to ya halasta idan za a min addu'a misali in samu wani malami na ahlus sunna sai in kai kaza ko wani abu ko kuma ni in yanka dai saboda zubar da jinin ko in kai da kazan a yanka in shot
idan za ki iya ke kanka babu laifi ina fatan fahimta amma ina gudun muke cewa aka yi wajen wani malami ba inda ka sa shaɗi sai kin wani malami idan za ki iya ba kowace mace za ta yanka dabba ba sai ki samu mai gidanki ya yanka maki ko ba malami ba ne ba me karatun yanka to ba ya ba sai an je wani ba sai an daɗe kawai bismillah allahu akbar shi kenan fa in ma bai yake ce mai gida e za ka yanka mun kazan nan za a zubar da jini mu roƙi Allah Allah ya fito da kwangilar da kai din nan yanka ka ce bismillah Allahu akbar shikenan yayi in ba zai baki samu kaninki ko waye amma cewa akai wani malami na'am in akai malamin ya fi sanin kunce kunce amma ina gudun kada ya zama a fada hannun yan bid'a kuma an kai yanka zai dawo maki da shi ki sadaka da shi ba shine zai sadaka da shi ba sai ki soya ki gyara sai ki sadaka da shi ya halasta wani yanka a madadin kiɗin amma a yi taka tsantsan ka a faɗa hannun bokaye allah shi kiyaye
Allah ya saka da alkhairi waɗannan malam ba tambayoyi ba ne na'am
na farko dai ɗaya tana roƙon malam yanzu in za a yi addu'an ƙarshe a Na'am.
daure a sa ɗan uwanta a addu'a wani bawan Allah ne bai da lafiya sama da shekara bakwai Na'am.
sa'annan kuma a nan layin namu akwai wani yaro da ya fita ya gida da daddare shi ma har yanzu ba a gan shi ba Oh.
sa'annan kuma akwai wata baiwa Allah ita ma da haka kwaranta tashi hannu ya rike tana buƙatar addu'a sai wannan kuma ta ce Allah ya saka wa malam da alkhairi ya biya buƙatu malam don Allah ina son a taya ni da addu'a na'am ina cikin jarabawar rayuwa ina zaune ne da mijina da kishiya ta lafiya daga baya ya saki ya saki kishiyar tawa bayan ta dawo ni kuma ya tura ni gida ma'ana ya, ya, sa- ya ce ta je gidansu tun daga lokacin dai ba magana mai daɗi kuma ba ba wani kwakwaran dalili an kira shi dai ba fahimta har yanzu shine ita ma tana roƙon addu'a a a roƙon masa Allah addu'a Allah ya sasanta ya maida abu sai a hada gaba ɗaya mana a yi mana addu'a ga baki ɗaya na rayuwa sannan sai a rufe mana to bismillah rahman rahim alhamdulillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah muna tawassali da sautul fatiha da salatin da muka manzanka alaihi salatu wassalam ya Allah musamman waɗannan suka turo da wannan wanda samun shanyewan hannu da wannan da ya fita yaro ne ko Wa- saurayi ne wanda ya fita ko da wannan mai ba wanda mijinta ya ko ya asalin mota gida ba wata magana muna fatan Allah ka yi masu wannan damuwa nasu gaba daya Allah ka dawo da wannan yaro wannan mara lafiya kuma Allah ka bata lafiya wannan aure kuma Allah ka daidaita tsakani ka ba su fahimta juna ka sa kuma iyakar ta rigima kenan Allah ka sasanta tsakaninsu ya Allah ya Allah mu duka gaba ɗayan mu da ke wajen nan Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka san muna bukatu a gare ka ba mu da wani in ba ka ba ya Allah maɗaukakin sarki ba in za mu kai kuka mu in ba wajen ka ba ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu muna da addu'o'i da bukatu da yawa wajen ka ya Allah kai kuma mawadaci ne kuma mai bayarwa Allah ka ka hana mu Allah ga mu mun daga hannun mu na ko Allah ka ba mu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu ya Allah Allah kai mawadaci ne ka fi karfin bukatunmu duk abin da muke nema wajen ka duniya da kiyama Allah ka biya mana Allah ka ba mu wannan abuwa din dan rahamaka ya Allah dan yaura arzikinka ya Allah dan kasancewa ka ce kai mu roƙe ka za ka biya mana ga muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah dukkan matsalolin da muke fama da su mu in mu gaba daya da wanda muke neman tsari gare ka da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka mana maganin wannan matsaloli din ya Allah Allah ka mana maganin matsalolin da wannan muka san da mun sani ba ya Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah Allah ka biya mana bukatun mu duna kiyama Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka kashe mu ka anshira mu muna musulmai mu'mine ya Allah Allah ka anshiran mu muna musulmai mu'mine ya Allah Allah ka sa aljanna firdausa mu koma gare mu ya Allah ya Allah muna neman afuwa kan wasu laifi ne dare da rana laifukan mu da muka sani da wanda mu sani ba na gangan da na kuskure ya Allah da wanda kai kaɗai ka sani da ɓannar da muka ya Allah Allah ka yafe mana domin Allah kai mai gabatarwa mai jinkirtawa ya Allah kuma kai kaɗai ne an bauta kai kaɗai Allah kai ke yafewa Allah kuma kai marɓa mu roƙe ka za ka yafe mana Allah ka yafe mana laifukan mu gaba ɗaya Allah Allah ka yafe mana laifukan mu gaba ɗaya Allah ka azuta mu da kyawawan halaye ka raba mu da miyagun halaye Allah ka ɗora mu akan shari'a Allah ka azuta mu da tsoronka a fili da ɓoye ya Allah ya Allah kai mana kyakkyawa cikawa ya Allah magwabta da makiya Allah da wanda muka sani da wanda muka sani Allah ka mana maganin ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin ya Allah ya Allah wannan addini da muke cikin sa an kunno mana fitina kala kala da waɗanda muka sani da wanda muka sani ba ya Allah Allah ka mun ga maganin fitintun ya Allah Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka kaskantar da kafirci Allah ka daga tauhidi ka kaskantar da shirka Allah ka bayyana da sunna ka gaskantar da bid'a ya Allah ka mana maganin fitantunin zamanin ya Allah ƴaƴanmu Allah kai masa albarka Allah kai mana albarka Allah ka ƴaƴanmu albarka da zira mu gari Allah ka masa albarka ya Allah muna roƙonka ya Allah duk abin muka sa gaba Allah ka buɗa mana ka sa mana albarka ya Allah muna roƙonka cika da kalmar shahada iyayenmu ya Allah ka gafarta musu waɗanda suka sa Allah ka gafarta musu ka yafa laifukansu ka sa aljanna makoma Allah ka yafa laifin su ka jarma koma ya Allah ka buɗa masu kabarukan su ya Allah ka lauta masu ka haskaka masu waɗanda ke dare Allah ka masu gamawa lafiya Allah ka sa su gama lafiya suka cika da imani اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارثا منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقله والذله وان نظلم او نظلم اللهم انا نعوذ بك من الفقر والقله والذله وان نظلم او نظلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضل العدين وغلبة الرجال يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ya Allah wanda suke da aure a janna Allah ka zauna da su lafiya a gidajensu Allah ka yalauta masu ka fasu fahimtar juna da iyalansu ya Allah waɗanda ba su da aure ko dan ya mutu ko da ba su taɓa yi ba Allah ka ba su mazaje nagari Allah ka kyauta halayensu da ɗabi'unsu su ma ka haɗa su da nagari ya Allah Allah ka ba zama lafiya an ka ba su mazajen ka yalwata musu kuma ka tabbata su akan addini ya Allah maka Allah ka ba mu hasken makaranta ka ba mu ilimi mai amfani ka amfana da mu abin da muke karantawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين